يعني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan ka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi na mu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na Al-Allama Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sulmiyo mana takwas ga watan sha'ban dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da a noni sha bakwai ko na'am sha bakwai sha bakwai ga watan biyu dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna fata Allah muna muwafaka muna cikin kitabu sala kuma darasi wanda ya gabata mun fara babi wanda yake bayani akan karatun manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah shine babul qira'ati fi sala baban da ke bayani yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake karatu a cikin sallah to gaba bayanai sun gabata yau dai za mu tashi ne hadisi na alhadisu attasi wa tis'un hadisi na gomiya tara da tara عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أخرجه البخاري ومسلم حديث جابر na abdullahi yadda Allah tabbata a gare shi lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa mu'ad falaula dama ko ina ma sallaita kayi salla bi da sabbi isma rabbikal a'la da sabbi isma rabbikal a'la والشمس وضحاها دا سورة الشمس والليل إذا يغشى دا سورة الليل سيتو فإنه domin yadda al'amarin yake yusalli wa ra'akal kabir ai waɗanda suke sallah a bayan kamala yana babban mutum mai shekaru tsoho yake yin sallah a bayanka wadda'if da kuma mai rauni kira ko na rashin lahiya ko kuma raunin halitta kawai akwai da mutum shi ba tsoho bane amma kuma Allah halice shi akwai rauni a tare da shi wadul haja kuma akwai mana ma'abucin bukata ko ta bukata a gaban shi babba wanda yana bukatar a takaita sallar mana ya je ya eh duka biyu mana ya nemi lahira kuma ya nemi duniya ina ta gani kuma wannan bukatar ta kan yi wa bukatar ta take magagauciya kenan dai limami ya aka yi la'akari da wannan a wannan hadisi ya zo ne yayin da labari ya zakewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa mu'az yakan tsawaita ba mutane lokacin da yake musulmanci bal hasali ma yakan yin sallah a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sallar isha'i kuma sai ya tafi can anguwarsu ko ƙauyensu sai ya musulmanci sai ya kasance shi liman ne su suna bin shi a wannan hadisi ma shi da aka aka kafa hujja da shi akan cewa mai farilla yakan bin mai nafila tunda kaga shi mu'az idan ya sallashi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kaga me yayi farilla ne a lokacin da kuma ya je ke musulmanci na wannan dai sallar da ya a wajen manzo shi nafila yake yi su kuma a daidai lokacin suna farilla to idan ya je a wata ruwaya an ce ma ya karanta bakara ne a wata aka ce ko nisani to ka kalli irin wato tsawon waɗannan surori in bakara ce in aka ce kusan dukanta ce kusan izihi biyar ne ba ɗan kaɗan in aka ce nisa'in ce ita ma izihi hika ne ba izihi ne ba biyu ba ne to yana yi wannan sallar to akwai wani matashi ya zo shi ma yana sallar sai ya ga ana yi a ƙiƙarewa sai ce kai sai ya salamce sai koma baya sai ya sallar shi ta yi shi yanzu da mu'azi ya ƙare sallar sai mutane suka ce ai kayi juwa ne kaza kaza kaza yi sai mu'azi ya ce kai wannan an yaba munafiki bane mana da ya faɗi magana ne wadda take mara daɗi a kan shi kuma dai mutane suka koma suka ce ma yaran ga abin da ma'azi ya ce maka ya kasa cikin mutane ana samun waɗansu waɗanda suke masu irin wani halayya musamman munafukai na sa wacce lokacin an rayu da munafukai to shi ne da ya yi wannan sai ya kai ƙara wajen manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ga shi yadda aka yi ga shi yadda aka yi to shi na nan sallallahu alaihi wasallama sai ya kira mu'azu radiyallahu anhu yace a turidu an takuna fattanan ya mu'az mun za ka yace mishi shin mu'az kana so ka kasance mai fitinar mutane akan addinin su ka rika sa musu kyamar addini ka rika sa musu jin kyamar mafificiyar ibada ita ce sallah to shine sai ce mishi falaula ina ma da a cikin za ka musu sallar to ka karanta isi sabbi su marabbi ka ala irin suwa shamsi irin suwa laili ta ga wani aiso ne matakaitan tsakatsakiyar surori kai ko idan mu kuma ta ba wancan da sun je kuci dama ai an kasa al-mufassal kashi uku kiwalin mufassal awsatul mufassal da kuma kisarul mufassal to banda sallar muka ce asuba idan ba ake karantawa tiwalul mufassal ko kenan tun daga suratul hujurat ta hayya zuwa suratul nazi'at su kuma ita kuma magarba akan karanta kitabul mufassal ko muka ce tun daga suratul sham alam nashra hayya zuwa nasi to sauran kuma azhar la'asar magarba kai azhar la'asar isha'i suna ana karanta ausatul mufassal su ne muka ce daga suratul naziati zuwa suratul duha ko ba ka ba to kaga ai waɗannan surorin ai sukin ne duka aka aka zana mishi kuma ta suratul ikbara sallar isha'i ce kina ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zana mishi surori irin na mi ausatul mufassal kina ka su ya kamata wato ya karanta ina wata gani malice alhakamul ma'khuda min alhadith hukumce hukumcen da za a dauka a cikin wannan hadisin na farko shine cewa mutum ya tsakaita karatun shi a cikin sallah to shine ya karanta waɗannan irin waɗannan ire-iren waɗannan suran da aka ambata a cikin wannan sura cikin wannan hadisi an gane ko kira salon da ake so a tsakaita karatu to irin surorin da za a karanta irin waɗannan ne da ire-irensu kenan su ne ausatun mufassal fa'ida ta biyu cewa an so ga limami ya yi la'akari da masu raunin da suke bayan shi yayin da yake ba da sallah kenan ya sauƙaƙa wannan sallar halin da yake limanci waɗansu suna bin shi hadisin yana nuna fa'ida ta uku hadisin yana nuna a jagoranci mutane da ɗabi'a ta tausasawa da kuma yi musu sako-sako ba su a takura kuma kuma ta ba da muka fara buɗe babar limanci a namala mana bayanin cewa wato jagoranci a cikin sallah da ake mana wannan kamar ana koya mana ne rayuwa ne na biyayya ga jagorori a wajen sallah kamar yadda liman ba yadda za a yi sai ya yi za ka yi in ya yi ka yi in ya bari ka bari bai halitta ba haramun ne ka girgaye shi ko kai wani abu wanda yake ba wanda ya yi ba to haka a waje jagororinmu waɗanda suke shugabanni ne irin wannan biyayya ne mala ya yi tsokaci akan wannan hukumanci ba ko ba ka ba da haka kenan anan mala yake cato daga fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin shine cewa idan mutum aka ba shi jagorancin mutane to ya kasance ya jagorance su da siyasa ta tausasawa da jin kai da tausayi ina gano wannan cewa a cikin sallah ma mafificiya ana so ana ana diba halin mutane ana rangwamta musu to haka ake so shi limami ko shugaba ko sarkin gari ko sarki ko mana ko shugaban ƙasa ya mu'amalanci waɗanda yake jagorancinsu a wannan ƙasa ko a wannan gari kamar yadda a sallah ma an ba da dama to a wajen sallah min ba aula a rika tausaya wa mutane ana ana la'akari da yanayinsu ana tausaya musu ina wata gani kuma wato wannan jagoranci jagoranci ne wanda zai shiryar da mutane zuwa ga soyayya zuwa ga jagororinsu idan ka samu jagora mai tausayi to zai ga kowa yana mashi da ana alkhairi kowa yana san shi kowa yana yaban shi haka ne kuma aka bane amma aka samu wani ya matsa muku ya takura muku sai ku ji da alatsi ne duk da cewa wani din baya halitta amma kuma ai haka ake ko da ta wani shugaban kaza kaza kaza kaza saboda ya takura wa mutane kuma za ka kowa yana kin shi bai kiwa ma yau ya mutu kowa ki farda shi haka za ka ana ta fata to me yasa saboda yana ya takura to wannan baya halitta kenan a tausasa wanda za ta kasance shi ya sace wanda za ta za ta shiryar da mabiya akan son jagororinsu haka shi ma limami in yayi zaga wato ma suna son sallar shi kuma suna jin daɗi amma kuma yana takurawa yana wahaltar da mamu shi yana tilawar shi yana jin daɗi yana ƙara gyara harin shi su kuma suna jin damuwa da wahala ina ta gani to ana so kowanne inda mutum jagora ne ko a sallah ko a wajen sallah to yi rika tausasawa fa'ida ta hudu a cikin wannan hadisin akwai kyakkyawan karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma tausasawa yayin da ya ce kagar salasalama ai mai umarni ne sai ce kayan wazo in za ka karanta rage lamu in za ka karanta ma ko in za ka mutane sallah ka karanta wa shamsi da suratul a'ala da wallahi kaga wani umarni ne ko umarni ya bashi a ta'aridi ya mishi bujururwa ya mishi ina ma kuma ina ma da kayi kaza ina wata gani ta kama wata nau'i ne na shawara halla shi ne falaula ina ma ina ga yi buzuro mishi ne wanda yake nuna kyakkyawan karantarwa ta mazu sallar salama da ya zo mishi da siga ta a ta'ari ko kuma siga ta al'abd fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisin wato tausasawan annabi sallallahu alaihi wa sallama ga al'ummashi musamman masu rauni daga cikinsu da ma'abuta bukata musamman bukata ta musamman kaga ha a cikin sallah aka ce limami yayin aka yi da su to waɗannan su ne fa'idodi guda biyar a cikin wannan hadisi sai alhadisul mi'a hadisi na ɗari daidai عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد الحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها ذاك دي وانا حديث يازود لفظة دبن دبن آه إمام البخاري لكما إمام مسلم a hadisi na tsari daga anas dan malik da Allah tabbata a gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aba bakrin da abubakar wa umar da umar radiyallahu anhuma yadda Allah tabbata a gare su kanu sun kasance yastaftihuna salata suna bude sallah bi da alhamdulillah rabbil alamin kira idan za su bude sallah kawai a karatun da za a fara ji alhamdulillah rabbil alamin wa fi riwayatin a cikin wata riwaya daga shi da Anas din yace sallaitu ma Abi Bakrin wa Umar wa Uthman nayi sallah a bayan Abubakar radiyallahu anhu da Umar da Usman radiyallahu anhu ajma'in sai ce falam asma ahadan minhum da dai ban taba jin ɗaya daga cikin su ba yaqra'u bismillahir rahmanir rahim yana karanta bismillahir rahmanir rahim wali muslim wata ruwaya daga imamu muslim sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar wa usman da abubakar da umar da usman fakaru sun kasance ya staftihuna salata suna buɗe sallah bi alhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambatan bismillahir rahmanir rahim la fi awwal qira'atin wala fi akhiriha ba a farkon karatu ko a ƙarshe ba ba sa ambatan bismillahir rahmanir rahim to wannan matsala matsala ce mai girma wanda zamu ga bayanan malamai akan ta shi dai wannan hadisin Anas dan Malik ya dala tabbata a gare shi tare da tsawon lokaci da ya dauka na abakantaka manzo sallallahu alaihi wa sallama da kuma lazimtar shi hakanan wato da yin sallah bayan alkulafa ar-rashidun to bai taba jin ɗaya daga cikinsu ba yana karanta bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah ko a farkon karatu ko a ma'ana ko a ƙarshe bai taba jin sun ce bismillahir rahmanir rahim ba sai ce kawai abinda ya sani cewa suna bude sallah ne da alhamdulillah rabbil alamin wannan shine kenan ma'anan hadisin da yake dauke da shi to wannan a dama sallah in ma ta kasance jahariya ko mi ko sirriya an gane ko idan ma in sallah sirriya ce to ba bismillahir rahmanir rahim ba alhamdulillah bayyaji sura mata bayan fatiha bayan kenan yana magana ne a wace sallah sallah ta shahariya sallar da limami yake bayyana karatu to idan limami yana sallah wanda yake bayyana karatu farkon abin da mamu suke ji a cikin abin da yake bayyanawa kawai sun ja fara kawai suratul fatiha an gane ko to waɗannan hadisan waɗannan abubuwan ne suke ɗauke da shi to malamai sun yi saɓani game da ita karanta bismillahir rahmanir rahim waɗannan ala'imma a salata abu hanifa da imamu shafi'i da ahmad bin hanbal sun tafi akan mustahabbancin karanta bismillahir rahmanir rahim mustahabbi ne idan za ka yi sallah to ka karanta bismillahir rahmanir rahim mustahabbi ne ana jigo imamu malik ne ta yi akan rashin shar'ancin karanta bismillah ba mashruq bane kuma sun kafa hujja ne da wasu ruwayo daga cikin ruwayoyin wannan hadisin da yake cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim cewa ba su ambata manzo sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman ba su faɗan bismillahir rahmanir rahim ba farkon karatu ba ko ba ƙarshen shi ba kuma a wajen malikiya cewa ita bismillahir rahmanir rahim ba aya bace daga cikin alkur'ani kusa akwai sabani babba akan cewa ita bismillahir rahmanir rahim aya ce a farkon kowace sura ko ba aya ba ce ana aka yi saɓani an gani amma dai kowanne gabaɗaya sun yi ittifaki a kan cewa aya ce juzi'i ne na wani aya a cikin suratun nan ina ta fahimta kinan an yarda cewa a nan aya ce amma farko-farko suka yi saɓanin suka ce aya ce suka ce a ma'ana Allah ta'ala kawai yana sauko ta ne don a gane an kare wata sura za a shiga wata sura ko wata sura alama ne na buɗe surori e ayoyi ne masu zaman kansu ina ta gani wani suka ce a kenan kowace sura za ta sauka he bismillah ta zo kuma sura ta sauko an yi wannan saɓani kuma ka za ka ƙara yin saɓani akan cewa ita bismillah wannan ɗaya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha wannan suka ce tana ɗaya daga cikin suratul fatiha kamar irin su hafsu da sauransu amma yankan zama yan warish ba ta ɗaya daga cikin suratul fatiha ayoyi cikin suratul fatiha a warish suratul fatiha tana farawa daga alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe amma kuma can kai je siratal ladina an'amta alaihim nan aya ce gairu magrubi alaihim wal dalin aya sai ka samu aya nawa bakwai su kuma saura suka ce a bismillah tana ɗaya daga cikin ayoyin suratul fatiha idan ka ce bismillahir rahmanir rahim aya ɗaya in kai zo ghairul maghdubi alaihim nan waqfi ne ghairul maghdubi alaihim a siratal ladzina an'amta alaihim yau nan waqfi ne ghairul maghdubi alaihim wal dalin su dukan su kafin suke bada aya guda su da an yi ittifaki cewa ayan bakwai ne amma waɗanda suka sa da suratul bismillah sai su cire wannan ayar ta ƙarshe sai ba zama wakafi wanda suka ce ba aya ba ce surat ta rahara daga alhamdulillahi sai su kawo aya a nasu ratar lazina na mutane ina ta gani to akwai wannan saɓani babba a kan ita fatihar ɗaya ce daga cikin suratul fatiha ko ba ɗaya wacce ita bismillah to akan wannan ne kenan waɗansu kamar imamu shafi'i da ahmad da abu hanifa sai ga mustahabbi ne a karanta ta a sallah malikiya suka ce ba ma ba ma shar'anta ba an gane ko to waɗanda waɗanda suka ce mustahabbi ne a karanta ta sun kafa hujja ne da waɗanda hadisi masu yawa daga ciki akwai wannan hadisi waɗanda muka karanta da kuma hadisin abi huraira da yake cewa wata rana shi abu huraira sai ya yi sallah sai ya karanta suratul fatiha ya fara da bismillahir rahmanir rahim har sai da ya kai ghairul maghdubi alaihim waladhdallin yayin da ya kammala sallar sai ya ce musu inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ni na fi ku kamanta sallah ta kamar irin sallar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga wato hujja ne na cewa kenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan yana yin sallah yana karanta surat ma'ana yana karanta bismillah sai zai karanta fatiha an gane wannan da haka kenan kuma na hadisi Imam Bukhari ya rubuce shi kenan kaga cewa dai karanta ta sunna ne mai karfi in kuma ma an dauke ta ɗaya daga cikin surori na fatiha wajibi ne idan ba karanta ta ba fatiha ba ta cika ba an gane ko yau ba kiran da haka dai zance wanda yake mutamad wajibi ne a karanta ta to kuma sai suka sake dawa su malaman suka yi sabani wanda suka ce ana karantawa suka yi sabani akan bayyana ta hukuncin bayyana ta a bayyane za a yi ta ko a asirce to imamu shafi'i ya tafi akan cewa wato mustahabbi ne a bayyana na imamu shafi'i in za ka yi kaka ce bismillahirrahmanirrahim sai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin shi kuma imamu abu hanifa ya ta yi akan shar'ancin asirce ta da shi da imam ahmad dama su can malikiya dama sun takan cewa ba ma a shar'anta ba a karanta a ga sun ajin sa shari wanda suka ce a karanta dama su uku ne biyu da abu hanifa da imam ahmad suka ce asarta ta ake yi shi kuma imam shafi'i ya ce bayyana ta ake yi to shafi'iya sun kafa hujjoji ko kuma sun kafa hujja akan wannan mazhaba ta su da suka ce akan cewa ana bayyanawa sun zo da hadisin cewa sallallahu alaihi sallama ya kasance karatun shi mana yana jan yana jan madda sai ce bismillahir rahmanir rahim mana yana jan madda ne sai shi ne aka ce wa yamuddu ar-rahmanir rahim kuma suka zo da hadisin ummi salama yayin da aka tambaye ta game da kira'ar shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cire yana kalkasa kira'ar shi aya aya sai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga aya aya to haka umu salama ta ta kwatanta an gani ko to su waɗanda suka ce ai imamu shafi a nan baka da hujja ai a nan ba ai wajen can bayyana ko asarta waɗannan duka hujjojin da ka kawo ko suna bayani ne a nasarar salama yadda yake karatun shi an fahimta na kai na musahabi ne mutum yana karanta ƙurani ya aya aya an so wannan to malaman kira sun ce ja'iz ne mutum ya dan ana iya haɗawa wani lokaci kamar ka ce bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wani bi ma zai cira ta yanzu wani da ɗaukar kai ina ya kai ta lunwan tsayawa daya wani ya cira ta uku to in kai hakan kin ja'iz ne amma kuma wanda ya yi aya aya a kan koyi da mazo salar salama ta yaki ka an gane ko? turu sun malaman kira sun rarraba karatun kashe uku akwai a tartil akwai a tadwir kuma akwai alhadar a tartil shi ne kenan ayin daki-daki aya aya ana ja kowace madda saboda shi waddodin kala-kala ne akwai wanda da an baka dama kana iya zan ta biyar kana iya ta a hudu kana iya yin biyu an bayan za akwai wata madar ita kawai biyar za ka yi babu babu sassamci wata shidda za ka yi babu sassamci to wanda babu sassamci ita wannan kowanne kake yi dole ne ka yi shi zama wanda aka ci aka baka daman ko ka yi a shidda ko ka yi hudu ko ka yi biyu to idan kana karatun sallah in kana alhadaru to kana iya yin biyu sai ka dan jajja su haka kawai kai musu maddar dabi'i an gane ko to wannan suka ce kowanne ya halitta kenan tun da haka malaman kira'a dai suka yi ta bayani akan wannan da haka dai shi ne sahabbai sun rawaito wani sallallahu salama yakan yin karatun shi yana ja mana ka yin tajwidi domin dama daga gare shi aka samu ilimin tajwidi kenan yana yi daki daki ko yana yin aya aya da haka dai wannan hujja ta imamu shafi'i mana ba ba ba hujja ba ce an fahimta ko da haka shekul islam ibn taymiya yake cewa mun rawaita daga addaru qutni ya ce lam yasih anin nabi sallallahu alaihi wasallama fil jahari bil basmala akwai waɗansu hadisai da suka zo wanda suke cewa sallallahu alaihi wasallama ya bayyana bismillah amma babu wani hadisi guda ɗaya ƙwara ɗaya wanda ya inganta da hadisin da ya zo cewa sallallahu alaihi wasallama ya bayyana bismillah a sallah to na hadisin da yafi ne ina ta gane da haka imam abu hanifa da imam ahmad suka ce asirtawa ake yi sun kafa hujja da wannan hadisi ina ta gani kaga wato shi wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin bismillah bal ma yana a'uzi ya yi bismillah amma a koyi ke yin su a koyi ke yin su a sallar ta jahiliya dama in siriya ce komai ma asirce ake yin shi an gane ko kina a sallar ta jahiliya ne ake zance sallar da ake bayyanawa to baya bayyana a uziya da bismillah shi ne wannan ana sai ke gaya mana tsawon zaman shi ranar salama da abubakar da umar da usman al-khulafa duka haka suke yi kaga da bai taso ba shi mutum zaka ga ya shiga gaba kawai ka ji bayyana bismillah da wani kuskure ne sabanin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ne da kuma sunna ta al-khulafa an fahimta ko na dan haka dai ibn daqiqul aidi yake cewa abinda yake tabbacecce ya kinance a hadisance rashin bayyana bismillah kaga anas ya abankaci manzo sallallahu alaihi wasallam shekara goma ya abankaci al-khulafa as-salata da Abubakar da Umar da Usman shekara 25 mun gama shekara na 30 ko da biyar gaba ɗaya yana talla a bayan su ba wanda ya taɓa bayyana bismillah ka yi ka zo ka bayyana kaga wanda ai kuskure ne sabanin shirya wasu ce da haka dai abin da yake tabbaci akan wannan matsalar shine koyi bismillah a sallata ta bayyanawa to abinda zama fa'idanta a cikin wannan hadisi na farko shine shar'anta karanta bismillahir rahmanir rahim ana mashru ne a karanta ta amma yaushe bayan ka yi istifta ka yi a ta'awuz sannan sai ka zo da fatiyar سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم duk wani asirce za ka yi to ya ce sai ka fara yanzu ka za ka yi magarba ko za ka yi isha'i ko za ka yi asuba kenan da ka ce Allahu akbar dan za ka yi babu istifta subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a asirci sai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin ina wata gani to wannan shi ne wanda yake tabbaci duk da wannan bayanan da aka yi nan ne muke so mu zuwa gare shi a fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin cewa karanta suratul fatiha a cikin sallah ana karanta bismillah a sallah ana karanta ta ne a asirce an gane ko koda ku sallah ta bayyanawa ce idan ma kan wannan ne ake magana to cewa annal basmala ta laysa ta ayatan min al-fatiha kirawar wata matsala ce daban cewa bismillah ba ta dai daga cikin ayoyi na suratul fatiha kirawar a kan sabanin waɗanda suke wannan ne to wanda babin ya kare shi ma yake cewa babu sujudi sahawi babu mai mahimmanci kenan babu da ke bayani akan sujuda na rafkanuwa a cikin sallah bayanin sanin hukunce-hukuncen shi kuma duk mutumin da bai san wannan ba to in son samu ne bai kamata yi limanci ba, sai ya zama babu babu makawa domin sanin wannan babu shine ke baka dama ka san yadda za a in sallah ta lalace a gyara ta a ce ga kai ne limamin kuma in sallah ta lalace baka iya gyarawa kaga akwai matsala da yawa daga cikin limamai ya ga in ya rasa ya ce ku tashi mu sake sallah a wani ai shaɗa ya ci nasara a kan to an shar'anta za mu ga cewa an shar'anta wannan sujada ne saboda a bakanta ma shaɗa mai a turmuza hancin shi a ƙasa abin da ya so ya lalata bai lalatu ba sama kuka tashi kuka sake ai ya ci nasara ya lalata wannan kin ita ma wannan kin biyu ku zai mai sa yana lalata kuna yana yayi ta lalatawa amma ya lalata ku gyara ta ne tutsaf abin da ya sokin gurin shi da cika ba mana an bakanta mishi ne kuma an turmuza hancin shi a ƙasa to ma ce a sujudu saham babu sujudi saham babin da yake bayani akan sujada na rabkannuwa idan aka ce as-sahawu a harshen larabci huwa nisyan mancewa mantuwa ina sai kasance baban da yake bayani akan sujuda wanda yake sababinta mantuwa ne an gane ko shi kuma nisiyan wa huwa tarku min ghairi ilm shine kabar abu ba tare da sani ba ba da gangan ba barin abu ba tare da ka sani ba ba ka yi la'akari da shi ba wannan da shi ne ake cewa mantuwa kai kamar abu ba tare da kayi la'akari ba mara ce walaisa ala sahibi a harajin to babu wani laihi da kunci da damuwa ga wanda ya yi wannan kin duk mutum wanda ya yi sahawu to ba shi da ba shi ya yi laihi ko wani zunubi ko kuma wani damuwa a tare da shi ina wata gani saboda shi kamar shi sahawun kala biyu akwai as-sahu an sala kuma akwai as-sahu fi sala as-sahu an sala mutum yayin rabkarnuwa game da ita sallar da kuma mutum yayin rabkarnuwa a cikin sallar na farkon laifi ne abin zargi ne na biyun kuma babu laifin komi a kanka ina wata gani na farkon shi ne kamar da Allah ta'ala ke cewa fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun rakunwa Allah ce bone da azaba ya tabbata ga waɗansu masu yin sallah su wane ne to na za ta fassara maka alladhina hum an salatihim sahun su ne game da sallolinsu suna yin rafkanuwa da shi kana sai mu ce wani irin na rafkuwar ta kama shi bone da azaba ya kama shi ba shi ake nihi ba an gane shi wani rafkanuwa ne game da ita sallar ko ya kasance baya yin ta baya cika ta baya yin ta kan ilimi baya yin ta kan manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani ana kiran shi rafkanuwa game da sallar amma rafkanuwa a cikin sallah to ne shi ne wanda babu wanda yake zance kamancin wata sujada kamancin zaman tahiya rafkanuwa ne a cikin sallah ba ga sallah ba kan sallah ana fahimta kenan da haka wato rafkanuwan kala biyu ne kenan da haka dai rafkanuwa akan sallah ba a yin ta a lokaci ba a yin ta shine laifi kuma Allah ya baye alƙawarin azaba akan wannan amma rafkanuwa a cikin sallah kaman ce wani gaba kai mantuwa mala ya ce wannan walaisa ala sahibi haraju baka da laifin komi baka da damuwa haisu qala sallallahu alaihi wasallama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada yace ufiya li ummati anil khata'i wan nisyan an ɗauke wa al'ummata an rangwamta ma al'ummata duk abin da sai akan kuskure kuma ko ta yi shi akan mantuwa babu na yin komi akan ka an ɗauke maka kaga babu damuwa akan wannan an gane ko malaka wa qad waqa'a min annabi sallallahu alaihi wa sallama li hikamin kaseera hakika shi wannan rabkanuwan ya abu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana za mu ce hatta annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan rabkanuwan ya abu a gare shi ba su ɗaya ba su biyu ba to amma kasancewar wannan kin li'ikamin kasira saboda hikimomi masu yawa Allah ya kaddara wannan kin ya afku min ha daga cikin hikimomin bayanu annahu bashar bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne yaqa minhu ma yaqa min ghairihi yakan afkuwa a gare shi irin abin da yake amkuwa ga wani shi ina wata gani da ce nasarar salama bai taɓa rarkarnuwa ba har ya gama ya tahi to idan bayan shi muka ma yato dole tabbas yi ya za a yi da ba ma sama ba su zo da sa'u ya za a shar'anta ta abubuwan sai a shekaru kare ina ta fahimta to da haka kenan wato kasancewar shi shi anasalar salama mutum ne daga allah ya aiko shi zuwa ga mutane sai ya ba shi a arat ɗabi'u da yanayi irin na mutane da uwan shi kenan ya ƙamin huma ya ƙamin gairi mana kan abkuwa a gare shi abinda yake abkuwa ga wani shi illa annahu la yuqamu alaihi sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da yayi na mantuwa ko abin da ya kama da haka to ba a tabbatar da shi akan wannan yana yi mala'ika zai zo kuma wannan kin ismatun limaqamin nubuwa dan a kare martaba da matsayi na annabta wa minha kamar yadda shi rasulun salama da kai shi yake fada a shi ma yanayin sallan ne an samu wani rafkar nuwa ne ko kuma tuntubi a cikin alkur'ani anan yake ce musu inna ma ana basharun misluku cewa ni mutum ne kamar ku ta bangaren halitta da ɗabi'a da waye da waye da sauransu ya ce musu an sa kamatan sau na kammantuwa kamar yadda ku kuke yi fa'iza na situ ni a nasarar salama idan neman tuwa fazakiru ne ku tunatar da ni ku tuna mani wamin ha daga cikin fa'idodin a nasarar salama ya yi rafkarnuwa a tashiri'u lil'ummati fi misali hadihin hawadis kenan shar'antawa ga wannan al'umman a cikin irin waɗannan abubuwan da suka faru misali sallah mai raka'a hudu manzon sallama yayi raka'a biyu kai tashi an bayyana kamar da kace za mu zamu gani to meye hikimar wannan dan a shar'anta mana ga in muka mu wannan abu ya sami ga ni zani wa minha daga ciki hikimar a ce manzon sallama yayi rakanuwa shine at-ta at-tasliyatu والتعزي liman ya minhu lallashi da ba da haƙuri ga wanda rafkanuwa ya afku a gare shi kasa mutane kala-kala ne wani ana yin shi mutum ne mai damuwa akwai mutum da ba shi da damuwa to shi mutum ne a ɗabi'a shi yana da damuwa sai kuma ya riƙe musulunci da gaske sai sallah sai ya rafkanuwa kaga wani abin zai dame shi ya shiga cikin kumci to amma diyan da yake in ya tuna ranar salama ta kan shi shi ma ya yi me zai ji sai ji sawaci sai ji yau tuna a tsarin salama ya yi kuma ce in aka yi ga yadda za a yi kaga yi mara mutum zai yi mai zai fita daga cikin wannan damuwa kaga cikin akwai nau'i na lallashi da kuma ta'aziyya ga wanda wannan abu ya afku a kan shi kenan yayin da mutum zai san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ma ya afku a kan shi to mutum ba zai bakin ciki sosai ba akan wannan da kai ga cewa yanzu shi kenan yanzu har matsayin shi ya kai a addini a sallah yana nan karnuwa sai ga kenan ma ya walakanta addinin nashi addinin nashi ba ma cikakke bake da sauransu ko kuma ga cewa a shi imanin shirgagge ne ko mutum rika tunani dai waɗansu kala-kala irin wannan da aka kenan yin hakan ya aku manzo da sallama akwai fa'ida a gare mu na a mu samu sassauci akan wani da kuma waɗansu dai asirar da yawa da hikimomi da yawa da Allah subhanahu wata'ala ya sa a ƙarƙashin cewa na sallama da kanshi ya yi rukunnu waɗanda su ne fa'idodin da Allah ta'ala ma'ana ya sa wa asbabu sujudi sahawi ko kuma wa asbabu sujudi lahu salat sabubban da sukan sa a yi sujada ta rafkannuwa to guda uku ne imma ziyadatun fi sala aw naqsun fiha aw shakkun wannan abubuwan su suke sa a yi sujada ta rafkannuwa imma ya kasance ƙari a cikin sallah ko rage a cikin sallah ko shakka ana fahimta to waɗannan su ne suke sabbaba wato sujuda na rabkarnuwa kuma wa shuri'a sujudu sahawi irda'an lirrahman maliki kuma wato an shar'anta mana ne wannan sujada ta rafkannuwa don yardar da Allah mai rahama a ciki akwai yardar da Allah wa ighdaban li shaytan akwai fusatar da shaytan wa jabaran lin nuqsan kuma akwai ciki tawaya na sallah gurbin ma'ana da aka samu gibi to sujada ta raukarnuwa takan ciki wannan kenan yin ta yardar da Allah ne fusatar da shaidan ne cike gibi ne da ke cikin sallah ina wata gani to sai hadisi na farko a cikin wannan baban sai za mu je shigo malace alhadisul awwalu ba'da al-mi'a hadisi na farko marakai hadisi na 101 hadisi na farko bayan kenan 100 hadisi na 101 kenan an muhammad bin sirin an abi hurairah ta qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إجدا صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معرودة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابيه وخرجت السرعان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقسرت الصلاة كنا أقول حمزة أقسرت الصلاة نعم وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما وفي القوم رجل فيه آه في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم أسرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال آه فنبئت أن إمران بن حسين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها نعم آه هذا حديث شما خرجه البخاري ومسلم a wannan hadisin daga muhammad bin sirin yake cewa daga abi huraira ya dala tabbata a gare shi yake salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana salla ida salatayil ashi ɗaya daga cikin salloli na al'ashi al'ashi ya fassara shi ma baina zawali shamsi ila gurubiya mana lokacin da yake da bayan ketowar mana bayan gushewar rana daga tsakiyar sama zuwa faduwar rana waɗanda saloli ne ake sama wannan azamar da lasar kenan ɗaya daga cikin salolin da ake wannan zamani mana kira na salar salama ya mana sallah in ma ta kasance a zahar ko da asar ina san gani yawa kiran shi ne ihida salatai a shi kiran ɗaya daga cikin sallolin da ake yin su bayan zawali kayan faɗawa rana قال ابن سيرين ابن سيرين yake cewa wa sammaha abu huraira abu huraira ya faɗi sallar inji ibn sirin shi abu huraira bai ce ba ɗaya daga cikin sallolin bayan zawali ya faɗi sallar ko wace ce sai ce walakin nasitu an yanzu da nake ba ku labarin ni na mance na mance wani al'asar kin ce ko azahar ce amma a waɗansu ruwayoyi cewa azahar ce an fahimta ko kenan sallar azahar ce sallallahu alaihi wa sallama mana ya sallar ya wasa sallar to wannan sallar kala ce ke cewa fasalla bina raka a ta yi kawai mazu sallar salama sai raka a biyu rak sun masallama sai ya sallama ya raka a biyu sai ya sallama a ya raka a biyu kenan sai ya sallama summa kama ila khashabatin rasulullah sallama sai ya tashi zuwa ga wata itaciya ma'arudatin fil masjid wanda take an gicce ta an yada ta a cikin masallaci tana nan an ajje ta an gittar da ita a cikin masallaci sai ya zuwa ga wannan iccen fattaka alaiha sai kishin gide da wannan iccen ka annahu ghadban manzon sallama kamar yana cikin hushi kaga yi sallar azahar nawa ya kamata ne hudu amma sai biyu rakka malamai suka ce wanda yanayin da manzon sallar sallama ya shiga sakamakon sallar bata cika bane shi kuma azatan shi ta cika amma rashin bata cika ba wanda yake a tunanin shi kamar akwai abin da yake damun shi rashin cikan sallar amma shi kuma da shi sallar ta cika wa wada a yada hulyumna alal yusra rasulullah salama sai ya dora hannun shi na dama a saman na hagun wa shabbaka asabi'ahu sai ya sanya malaiki shingide ya aka ya sa yatsun shi cikin yatsun shaka shine malaiki wa shabbaka ya sa haka na'am wa kharajati sar'anu min abwabil masjid sai waɗanda suke masu gaugawa suka fita daga kofunan masallaci an yi sallar azhar an yi sallar biyu sai suka ko mutane suka tayi su ba su tsaya wata ce ko da ɗan saura ko abin da ya kama da haka saboda lokacin tashri'i ne ina kan gani mana lokacin da ake shar'antawa ne bayan mun zama na sallar sallama ya tahi limamin ku sallah ya biyu ku tashi ku tahi a zahar ina za ku an ƙara ta shari'a a wancan lokacin ma'amana wancan lokacin ko kuma mana a wannan lokacin ta shari'a ya ƙare idan dole a ce yaya liman lahiya amma su a zamanin ta shari'a ake ana iya ƙarawa ana iya rikewa kenan masu gaugawa masu bukatu shine sar'anu kenan masu gaugawa mabukata sai suka fitar da kofofin masallaci faqalu suka ce a qusratis salatu suka ce a rabi sallah azhar an maido ta biyu eh suna ta yi a gadditi ana tattaunawa an maido azhar biyu saboda sun san zamanin menene shar'antawa ne wa fil qaumi abubakar wa umar a cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su sallah abubakar yana nan umar yana nan fahaba an yukallimahu duka sai suka ji tsoro kurjini ya kama su suka kasa tunkarar manzo sallallahu alaihi wasallam su mishi magana sai cewa annabin Allah sallan nan raka'a biyu ne suka kasa tunkarar shi mana fahaba suka ji tsoron an yukallimahu su mishi magana wa fil qaumi to a cikin mutanen wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su sallah rajulun akwai wani mutum fi yadayhi tulun mana yana da hannaye masu tsawo yuqalu lahu zul yadayni har ake cewa ma abutun hannaye guda biyu zul yadayni fa qala sai shi wannan yayi karfin hali ya tunkari manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah sai ya ce annabin Allah anasita mancewa kai an kusurati salatu kuku a rage sallari faƙala sai manzo ya ce lam ansa wa lam tukusar ban yi mantuwa ba kuma ba a rage ba ina ta gani a wata rawa ya ce bal nasita tare da salama ya ce ni ban mance kuma ba a rage ba su kuma sun san hudu ake yi kuma yau aka yi biyu kuma aka tambaya na sallar salama mancewa kai ko an rage sallah ya ce ban mancewa ba a rage ba sai zuna ne ya ce bal a'a da si ta kamance shi kenan da zuladin ya gaya manzo sallar salama haka sai manzo ya ce faƙala sai ya ce wa mutane a kama ya ƙulu zuriya dai ne wai lamarin kama yadda zuriya ne ke faɗa ne haka nan ne ƙalu na'am suka ce eh haka nan ne fata ƙaddama sai na salasalama sai ta so ya shiga gaba fasalla ma taraka sai ya sallaci abin da ya bari raka ya bari sai ya kawo guda biyu sun masallama sana da sallar salama sai yi sallama sun makabbara sannan sai yi kabbara wa sajada sai yi sujada misla sujudihi kwatonkacin sujada shi wanda yake a cikin sallah ta asalin au akwal ko kuma ta yi wannan kin kaɗan sun marafa a ra'asahu sannan ya ɗago kan shi fa kabbara ya kabbara kenan zama tsakankanin sujada guda biyu ko sun makabbara sanai sai sake yin kabbara wa sajada ya koma yin sujada ta bi kenan misala sujudihi kwatankwacin sujada shi ta asali ta sallah ta asali au akwal ko ya yi wannan sun ma rafa a ra'asahu sanan ya dago kan shi wa kabbara ya kabbara farubba ma sa'aluhu kenan ta yi cewa shi mai ruwa da ya tsaya a nan sai mutane suka yi to kuma sai ya yi ثم سلم سألي سلم an gani ko? kala yake cewa fanubitu anna imran bin husayn qala summa sallama an ban labari cewa imran dan husayn ya ce kenan da ya dago kawai sai ya sallama a to wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin gari to ta wani shi ne a wani hadisi shi ne umda da ke na a munutsu mai don hankali mai insha Allah akwai fa'idodi da yawa a cikin shi na sanin ƙabli da ba'adi da kuma sababin da suke sawa a yi su kuma shi zai zaka ƙabli shi ne zaka yi ba'adi insha Allah da haka kenan sharin hadisi ma kawai za mu tsaya nan darasi na gaba kenan za mu tashi bayani a kan shi shi wannan hadisi mun ji dai a yanda waƙi'ar ta abu musulma da ya zo sai ba'adi ko ba a tahiya za mu za mu tattauna matsala akan cewa kai ba'adi za ka yi tahiya ko ba ka yi ko kai kari akwai tahiya ko babu a wannan ruwa dai akwai tahiya babu ta yi za mu gaba yanayi insha Allah a muna fata wanda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله